Allah madaukin sarki ya kawo mu wannan rana ta Laraba takwas ga watan Ramadan hijira ta Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara 1447 a kalandar Nasara kuma kamar 25 ga watan biyu da ashirin da shida muna cikin suratu al-waqi'a sura ta hamsin da shida a jeren giyar surorin alkur'ani sura da take mana bayani akan tashin alkiyama da kuma rabe-rabe ko kaso na mutane da yadda za su kasance abinda ke nuni da cewa kowa da irin matsayin shi gwargwadon aikin da bawaye in aka yi aiki za ki shiga dajirar wasu na salikun ulaikan mukarrabu idan aikin da aka yi bai kai haka ba ba a shiga cikin ashabul maimana ce ma ashabul maimana in kuma aka gaza aka ki aiki ko ba a yi da yawa ba to shi ma za a iya shiga da ta kasa sai mutum ya rayu a matsayin zalimun da nafsi ko kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kamar yadda zamu cikin wani hadisi ingantacce to za ku tashi aya ta 88 inda Allah mai sarki ya raba mutane zuwa gidaje guda uku dori akan rabar da yayi a farkon ita surar فبكل أمام كان من المقربين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين
بسم الله الرحمن الرحيم فأما إن كان فأما إن كان من المقربين أما إذا شي wannan da ya rasu yana cikin makusanta yana cikin masu rike-rike wajen yin aikin Allah duk umarnin da aka yi na wasari'u ila mafiratin min rabbikum faqad sa'a سابقوا إلى مغفرة من ربكم فقد سابق وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ويعي منافقة dukkan ya ga aikin alkhairi to sai kokari ya ga ya dubura da cewa mene zai iya kuma zai yi ya yi aikin ibada ya yi ma Allah da'a zuciyar shi ta yi bakin shi ya yi tunanin shi ya yi gaban shi sun yi karfin shi ya yi dukiyar shi ta yi dama da ya samu ila da mugani ko ta wani connection ko ta wata alaka ko ta wata sanayya duka yi amfani da su daidai gwagwaro imanin shi ya haɓaka to idan wannan da ya rasu yana cikin su waɗannan mutane to faru su wa raiha wa janna tunani to ga abin da fa za a ba shi faru su ay fala huktira yana da hutu alamar kusur yake cewa yana da hutu daga wahalhalun duniya ba gidan da ya yi wahala a kan duniya in mutum ya la'akari na daidai ba hutu in ka koshi ka ce za ka huta za ka yi yunwa a in kana jin yunwa ba hutu dole ka nema abinci idan ka ci kuma dole ka nema na gaba ko kuma ne ka san me za ka yi duniyar babu hutu yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ce duniya tana da kimar da ta kai ta fukukin sauro a gun Allah ma ta ka kafiran sharbata ma da Allah bai ba kafiri maka ruwa ɗaya ba amma da yake ba wani kima take da shi ba ga ta nan ne dai sai ga kafiri ma ya samu kai da imanin ka kuma karasa to duniyar ba komai bace yasa annabi cikin hadisin sirrin Abi Hurairah yake cewa duniya mal'unatun mal'unun ma fiha ita duniyar nan an tsine mata abin da ke ciki ma tsinanne ne إلا عالما أو متعلم إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما سي أبو هدنا to wannan mutumin farauhun yana da hutu ya huta daga duk wata wahala da duniya ba wanda zai kira shi ya tarbe da hankali ba zai yi wata kalma ta tada hankali ba ba zai ga ya kamata ba a gaban waɗanda yake tsammanin sun san ya kamata kuma su yi wanda a najeriya akwai shi ba zai ga aikin hankali ba a hannun masu hankali amma su hauka sai su hauka sai ya huta da wannan abubuwa in ya fito sai dai ya ga mai kyau in ya saurara sai dai ya ji mai kyau komai na shi kenan shine al-istiraha wa rihanun sannan yana da ni'ima yana da arziki haka mu haka ma da Usman da yake fasara arzik Abdullah dan Abbas yace ar-raihan arziki wasu malaman sun ta sai fassara wani bangare na arzikin shine sai a ce yana da rahama rahama arziki ne wasu kuma sai ce a yana da kayan daɗi wanda ake ci masu ƙanshi da hanci ma na yabawa wanda yin hanci ya zai ji in ba dama tun kafin a ci to lallai ya shaida to yana da arziki faruhu wa raifanu wa jannatu na'im kuma yana da aljanna ta ni'ima ka duba lafazin jannatu ne mufradi amma ka rubuta shi da budaddiyar bawo ta budaddiyar tawo nan ma suka ce akwai sirri a nan me yasa ba a rubuta da dafaffiyar tawon yadda aka saba a surare ba nan gida ne na musamman mutum ne ya cika da imani kuma aka yi sa'a yana cikin mukarrabuna komai na shi na daban ne mara cewa hadal jawabu wal ada wa hadal jawabu li ada'in shin wannan tambayar da aka yi ko amsar da la a baya ko jawabi da za a biyo baya da shi shi ne ce li'ada jawabi ne da za a jira a bayar ko kuwa ba jira za a yi a ce za a bayar da wani bayani ba ba wata magana da wani zai fito ya ce zai faɗa so da aka yanzu dai ya faɗa mana matsayin mutanen farko su ne asabiquna asabiquna ulaikal muqarrabuna fi jannatin na'im ثلة من الأولين وقليل من الآخرين يا فدا matsayin su mafi yawan su ana samun su ne a farkon al'ummar duniya yan kadan kuma ana samun su ne a cikin wannan al'ummar ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama tun daga farkon ta har zuwa karshe gurgurdan takawar masu rayuwa a kowane karni kuma su ne aka faɗa a suratul fatir waɗanda aka ce suna gaggawa zuwa ga ayyukan alkhairi kamar yadda za mu ji a gaba to sai Allah ya faɗa mana ƴan aji na biyu waɗannan su ne ƴan first class to su waye suka zuwa second class cewa ma yin kana bin ka karanta ko wa ma yin kana bin ashabil yamin amma in ya kasance daga cikin ma'abuta dama masu matsakaita aiki to fasalamun laka min ashabil yamin to amincin Allah ya tabbata a gare ka dan ka kasance a cikin ma'abuta dama kenan dan aljanna ne bai da matsala a lahira saboda suratul zumar can karshe ta faɗa mana yan aljannan aka rago su aljannar su mala'ikun da ke tsaron aljanna da sun gan su sallama za su fara musu siqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين abincin Allah ya tabbata a gare ku ku shige ta kuna masu dawwama har abada to tun kafin dan aljanna ya wuce kai da jin kalaman mai gadi to uga ya faɗa da iri a gaba amma idan ya ce mashi wani dan anace na nan zuwa to kana zuwa zai dan kaka in ya fahimci ba ka ji larabci ce maka na daga wakar samawat eh kai kuma kana jin asamawatu a qur'ani ka ce to ko ina ya tafi ko saboda alhaji ya bata ka amma tun da ka ji mala'ikun nan tun a jet cikin murna salamun alaikum sai mutum ku ci burin daɗi kawai duk burin da za ku yi sai mutum ku ji daɗi ba su ce za ku ji daɗi ba kun ji daɗi kawai fada kudu ha falili su kuma sai suka yi addu'a wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa suka ce Allah mun gode maka da ka cika mana wannan alƙawari ka faɗa in mun yi za ka yi mun yi kuma ka yi وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين ما دل دا sakamakon waɗanda suka kyautata aiki to idan mutum ya zama cikin ma'abuta dama ga sallama da za'a yi mishi fa salamun laka amincin Allah ya tabbata a gare ka ai sala lahu salamatu min al'adabi ma dalla da kubuta daga azaba da kai au yuqalu lahu salamun laka ant ko kuma a ce amincin Allah ya tabbata a gare ka min ashabil yamin min ajli annaka minhum saboda ka shiga cikin su saboda ka shiga cikin su yanzu ka shiga ƙwaryar manya da kai za a dama gashi mala'iku sun fara marhabin da kai kenan wannan abun kamar a ce kana zuwa jaddin aljanna na da za ce gayin aljanna na wannan kalama su ne aka taso ake documentation da su a lahira ga administrators nan in aka dauke ka wani aiki sai ce to can za ka kai fal to can mala'iku duk za su yi maza sai mutum fa da hudu ha falidi to an gama documentation ku shiga kawai an gama komai to wannan matsakaita kenan su ne wanda aka faɗa a can wa ashabul maimanati ma ashabul maimana su ne a nan wurin kuma su ne na tsakiyar da aka faɗa a suratul fatir kuma su ne na tsakiyar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin da abin da abu dawud ya ruwaito hadisin abu umama talbahiri wanda annabi ya raba mutane gida uku dukkaninsu kuma yan aljanna za mu ji hadisa a ɗan gaba kan sai ce wa amma wa amma in kana min al-mukazzibin ad-dallin فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم
yanzu an faɗi rabobi ko ɓangarori dukkan su 'yan aljanna ajin masu nauyi da ajin matsakaita nauyi ajin masu gaggawa ga ayyukan alkhairi da ma'abuta dama masu da'a yace wa amma in kana minal mukaththibin ad-dallin amma idan mai mutu wannan yana cikin masu ƙaryatawa batattu innama wasafahu bi af'alihim zajaran anha Allah anan ya siffanta su da irin aikin da suke dan ya tsawatar da yan baya kada su yi aikin su kenan bai ce wa amma in kana min ashabin nari ba ko wa amma in kana min ashabin shimali ba in yi haka ba za ka gane ba sai ya faɗa aikin da suka yi kuma su ne wa ashabul mash'ama din a can tun da kafin suna bangaren hagu ne to yanzu ba za a faɗa maka aikin da suka yi suka je bangaren ba shi ne ƙaryata ayoyin Allah ƙaryata manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai suka kasance mina zodina a cikin batattu ish'arar bima aujaba lahum hadal azaba domin ya nunar wa mutane abinda ya kawo musu wannan azaba ya'ani yana nufin anna muktazar zahir abinda ake tsammanin Allah zai faɗa a nan ayyuka da a ce wa amma in kana min ashabi shimali sai a faɗa sakamakon shi Allah yake faɗi sai ya faɗa aikin da ya sa ya zama min ashabi shimal lakin adala anhu lamma zakar sai dai ya kauce ya bar wannan saboda abin da ya ambata a kasa sai ya ce fa nuzulun min hamim to shi abincin da za a fara tarashe da shi tafasasshen ruwan zafi ne na jahannama mutum ya zo ya kwaso tafiya tun daga duniya har lahira lahira ga ta dai kabari za ka ga ka ga shamari ko ina nisa ko kai yanzu a ce da amma ke kaka shiga kabarin nan da ka tafi Legas a ƙasa wane ka fi so kafin ta rufe baki ka ce Legas. zan ma shiga kwata na in yawo ka dan masa kari kenan na wata kilomita 150 ga shi dai kabarin yanzu da an dan kwakwala mita uku an gama mita uku mita biyu ma to amma za ka ce kuma can din ya fi nisa lagos in ka tafi za ka dawo kuma za a yi ta waya da kai nan ko in ka tafi to ai babu dawowa kwata-kwata to wannan waɗannan 'yan wuta da sun sauka sai a fara tararsu da tafasasshen wuta tafasasshen ruwan zafi ya sharabu da zai tashi ba da akilin zakumi bayan ya ci bishiyar zaku inna shajarata zakum ta'amul abib kalmuhli yabni fil butun ka bayyil hali yadda ka san ruwan zafi na tafasa shi ma haka yake rikita ciki sai su yi tsammanin in suka sha ruwa zakum din za ta lafa za su ji daɗi ashe ita ma tana neman wata azabar ce su kara mai azaba sai ya dole ruwan zafi sai ciki ya rikici sai ciki ya rikici wa nuzulun min hamim wa tasliyatu jahim sannan sai a tare shi da konawa da wutar jahim dukhulun nari shine shiga wuta wa hadha tahakkumun bihim wannan izgili ne ake musu fa tasliyatu jahim da kuma koruwa da jahim ba a ce bari za ka sa su ya tutun dai za a kona amma sai aka yi masa izgili a haka kuma aka bata ala sannan Allah madaukin sarki ya bi bayan mazmuni sura daga bayanin abin da surar ta kunsa fa qala sai ya ce in inna hadha lahu haqqul yaqin lallai wannan lahu haqqul yaqin shine tabbataccen abu na gaskiya ana cewa al haqqul yaqin kuma ya halatta ce haƙƙul yaƙi ko a yi shi kamar muza ko idafa ma'anawiya ko a yi shi a salona na aske nan lallai wannan shi ne gaskiya tabbatacciya min idafatil mausufi ila sifati ta wajen jingina abinda aka siffanta zuwa ga siffar shi ai inna ma zukira lalle wannan abin da aka ambata minin kisamin nasi ila salatin ta hanyar raba mutane zuwa ga salati firakin kungiyoyi uku wa jazai kulli fariqin da kuma sakamakon da kowane kaso kowane bangare ke da shi inda Allahi a wajen Allah huwa al-haqqul yaqin ita ce gaskiyar da ba ta daukar musaya idan idan duniya ta so ta canza ba zai canzo ba ba yadda aka iya dole a bar wannan abin a haka to mu musulmi a nan ne wata ni'imar ke ƙara fito mana mu kaɗai ne muka sami gata da dace da rahamar Allah ya shiryar da mu muke gane wannan yara wani bai ganewa ka ce mashi an mutu za a tashi ba zai gane ka ba ba zai gane ka ba kawai zai na tabarin kaɗamar shi yana ta ɗibar iska ba abin da ya dame shi alhali kafin ya rasu sai ya gane wannan ne gaskiya amma lokacin dama ta wuce wa in min ahli alkitabi illa la yu'minan nabihi qabla mawtihi babu wani cikin ahli alkitabi face sai yayi imani ko yayi yunkurin yin imani da annabi sallallahu da Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallama qabla mawtihi amma dai ya riga yayi datti ba zai iya komawa ba sai Allah ce fasabbih bismi rabbikal azim fasabbih ya muhammad ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka riga wa Allah tasbihi bismi rabbika da sunan ubangijinka al azimi mai girma sabbih bismi rabbika multabisan bihamdik ka riga kokari kana tsarkake sunan ubangijinka kana mai cakuduwa da godiya a gare shi بحمدك له لأنه جعلك في الفريق الأعلى السابقين المقربين سبود الله يا ساكا متاكين السما سوني ين غبدي غبدي كما مكسنتا الله سبحانه وتعالى وجعلك أفضلهم كما يساك كيني مفي في شن السابقون السابقون وجعل أمتك خير أمة كما يسنع الأمة كشي مفي الخير الأمة kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khayran lahum wallahi da ahlul kitabi da su imani da ya zame musu alkhairi to sai aka dauki al'ummar annabi ta zama mafificiyar al'umma wa tasawa khayra ummamin wa tusawi jami'al umami fil kasra kuma Allah ya sanya ta al'umma ce da za ta yi daidai da duk sauran al'ummomi akwai ni'imar da akwai damar da in ta zo raba-raba za a yi tsakanin sauran al'ummomi da al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam safafan masu shiga aljanna ma namu ya fi nasu abubuwa da yawa namu ya fi nasu sai ma ya ce walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu to wannan ɗaya ne daga cikin wurare a Qur'ani da aka raba mutane zuwa gida-gida farkon surar yayi daidai da ƙarshen surar tunda surar ta taso mutane kala uku take magana akai gida biyu a cikin uku ɗan aljanna ne da masu samun aljanna ta ƙoli da masu samun aljanna ta ƙasa ita aljanna ta ƙasa da za a samu shi ne duk aljannar da ke ƙasan ta ƙoli tare da cewa ita ɗin ma kala-kala ce to kaso na uku kuma su ne ‘yan wuta wannan kasan suna ce mashi a taƙasimus tulafi kaso mai kwarku biyu ‘yan aljanna ɗaya ‘yan wuta ɗaya ‘yan wuta amma a suratul baqara sai Allah madaukakin sarki sai ya raba mutanen har ila zuwa gida uku shi ma a taqsimu thalathi ne sai dai can kuma sai aka sa al'amarin biyu yan wuta ɗaya dan aljanna in ka je suratul baqara irin raban da yake nan ya raba mutane zuwa gida ne uku akwai musulmi waɗanda sun riga sun yi imani duk abin da kake nema na imani suna da shi akwai kafirai zallan kafirai waɗanda sun kuna ba sa taron tsauri kafircinsu suke ba sa ɓoɓɓoyewa akwai mu zabzabi na bai na zalika musulmin fatar baki bakin arne a zuci ba ka Allah ya raba mutane zuwa gida uku alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ayoyi guda hudu ko biyar Allah ya gama maka bayanin muminai ɗan aljanna ne ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika humul muflihun ya gama da su sai gaba sai faɗa maka suwaye raguwar innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'min lalle waɗanda suka kafirta duk ne a gare ka duk ɗaya ne a gare su ya rasulullah ka yi masu wa'azi sallallahu alaihi wasallam ko baka yi masu ba wayannan mutanen la yu'minuna ba za su taba imani ba khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun azim can muflihun nam wa lahum adhabun alim to yanzu ya gama da kafiri to da lamarin kafiri in kaga kafiri ya yaudare ka to akwai karancin wayo a tattare da kai to da shi kafiri a fili yake sau da aka aya biyu Allah ya faɗa maka waye kafiri an gama inna lalina kafaru sawa'un alaihim an zartan wal mutunzirun la yu'minun katama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adabun azim ya gama sai ya shiga bangare na uku sune bidabida masu kai biyu in yazo wajen waɗannan وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم shine yace wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin kariya suke yi ban yadda da imanin su ba yuqadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim marad sai da Allah ya jero aya goma sha uku yana gaya maka waye munafiki saboda munafiki munafiki ne masaluhum ka masalil ladhi tawqada nara ko duk Allah ya zo maka bayani sai Allah ya ce kai na fahimci baka gane shi ba au ka sayyibin minas sama bara kara maka wani misalin kari ya cuce ka yanzu nan zai tade ka sai janye ka daga nan sai kafirci daka wannan suratul baqara sai ta raba mutane kaso uku in ka je suratul fatir sai ta raba mutane gida uku ita ma amma kuma ita suratul fatir dukkan uku yan aljanna ne kuma awratna alkitaba alladhina safaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi daya wa minhum muqtasid biyu ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها su dukkan ukun aljanna za su shiga yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir to sai malamin suka ce ya zaka gane kowane ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه شيء الظالم لنفسه ya ake gane shi shine mutumin da yana farilla duk abin da Allah ya dora mashi yana yi amma baya nafila kuma yana taba zanabbai shi wannan shirin na BOA ne ko ko BBC taba kiɗi taba karatu ya yarda da karatun nan ya yarda in aka kwana yin wa'azi yau to gobe kuma sai a kwana gidan hira shi dai a burin duniya to wannan mutumin yana cikin zalimin da nafi wani fikihu da za ka fitar ana yanzu shi mai sakaci da farilla har yanzu ma ba a yi kafcarin ɗin shi a database na imani ba shi mai maje wurin batuguna wanda yake sakaci da farilla shi fa wannan mutumin duk da iya shege shi bai sakaci da farilla amma baka sai yana fila ba ko sallah ce ana gamawa kan masallacin na cizon shi in ka matsa mashi zai zai ce maka me bai ba raka a hudu ne na yi kuma wata na kai sa hangon shi wata na yana buga yar gaggan shi hangon shi da ya giyan shi da ya wuyi din shi yana kora ba abin da ya dame shi to wannan mutumin shine zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid sai kuma yan tsaka tsaki shi dan tsaka tsaki duk farillar da aka dora mashi yana yi kuma baya aikata haramtattun abubuwa amma baya nafila shi bai nafila ko a mutanen ba za ka ya ce shi azumi daga na ramalan sai na ramalan wani ma in kai sami mara mutunci sai ya ce maka aiki da yana da wadatattun kuɗi ma da ya yawaita tafiye-tafiye dan a rika sha ya dan tafi wata kasa ya kwana hudu sai ya dawo kaga ya sha hudu sai dan yi biyu kuma sai ya koma ta kasa a Afirka kafin Ramalana dai ya wuce ya dan yi sha daya ana bin shi sha tara to daga nan sai ya zo sai rika rama su dai dai dai a wata ai biyu wani watan ai daya wani watan biyu wani watan daya to irin wa'annan mutane dubbar labe sakaci sannan baya aikata a haramtattun abubuwa yana kiyayewa amma baya nafila to sai ya ce wa minhum sabiqun bil khairati su kuma sune masu fawo na daya jifarin la suna yi suna yin nafila sannan suna kauracewa abinda aka haramta to su duka ukun yan aljanna ne amma aka je sai a raraba su shine sai a kai su gida gida a kai su mataki mataki shine al-Imam Abu Dawud ya fitar da hadisi ta hanyar sahabi Abu Umama al-Bahili abu mama yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ana za'imun bi baitin fi rabadil jannati liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqa annabi yace ya al-ummata na lamunce muku na ba ku tabbas akwai wani gida aljanna da za a saka wani a cikin wane ne liman taraka al-mira'a ga wanda yake yana gardama wa in kana muhiqqa ko yana da gaskiya ko yana da gaskiya akwai da kana da gaskiyar ka to karka biya mutane amma ka ce ai ai mutane ai dole ne ai jayya dan a fito da gaskiya ka rasa gida a kasar aljanna nan kasar kasa da ka shigo sune a reception ko shi ma lokaci akwai amfani amma dai ka roki can sama sai annabi ya ce kuma wa bi baitin fi wasatil jannati kuma nayi maku na lamunce muku da gida a tsakiyar aljanna liman taraka al-kadhiba wa in kana maziha ga wanda ya bar ƙarya ko da ba'a ko irin April Fool din nan baya duk wanda kaje yana April Fool ya rasa wannan sulon din ba shi ba gida da kiran janna to da muka kira mutun ka ce alhaji ka fita ce wallahi mun fita ma to ya wannan abu ne maru ai shaguna sun kone gaba daya ta shagon kama aka fara ai na da cikaji nan da nan ka ji ya rude ba minti uku sai ka kira shi ya zo ya shiga bayi kafin ma dole cikin shi ya kada ku je maza ya shiga bayi ashe mutan ma ba ruwa haka yi fito bai tsarki ba ya kuma fito zai tafi kasuwa yana kokarin saka buta a aljihun malam malam kuma malam malam din ma ashe ba huci sai daga baya ga kira shi ga ce baka san muna April ba ne April Fool ka ka wanda aljannar ka kuma Allah ya sa da za ka yi dare shi to ko da ba'a kar kai ƙarya ko da ba'a kada kai ƙarya to sai annabi ya ce wa bi baitin fi a'lal jannati kuma na lamunce ma ɗayan ku da aljanna gida a kolin aljanna can sama liman hasuna khuluqu ga wanda ya zama mai kyakkyawar dabi'a inda ka zama mai kyakkyawar mu'amala al-Hasan al-Basri al-Imam al-Hasan al-Basri ya ce abu uku zaka yi ka zama mai kyakkyawar mu'amala badrun nada ka zama mai sakin hannu daidai gurgudu ba ka dauki shawarar Qur'ani sannan sai ka dabba wannan la ta ja'ali yadaka magalulatan ila wunujika Allah ce karka makala hannunka a wuyanka kudinka ba ne ci a da Allah karka zama haka amma wala ta su ka kullal basi karka bude wa mutanen gari su kwashi wani gaishe kan da yake dan wannan sabon mashin din yana fatar wai ya ga dai ya dan sanka shi ma da garin Allah ya san shi shi ma ya ba shi iri shi amma da garin da aka ce wani bai ce ai ma ai sai da mashin din nan ya sai mai shi katifa ba ka san ya aure da ya ba ai mashin din ya tsere ne mata katifa to daga nan ka zo wucewa a a dan kekenka sai ya kau da kai ba zai gaishe ka ba ita wanta ai classmate ne ai senior ake gaisarwa ko classmate ne to kar ka bude su kwashi ko kuma in ka dan gudu haka suka dan tsinta sai ka danki ka ce sai wata rana yawwa daga na ci gaba da tuwalaji sai yaushe kenan kana nan dai da fawarka to idan ka na so halin ka ka zama mai kyakkyawar ɗabi'a ka zama bazilun nada sai kuma kaffu la'aza kar ka cutar da kowa ko mutum ya cuce ka karkara wala ya jire mannakum shana'a da kaumin ala Allah ta adilu idilu wa karbu da takawa suratul maida ko ya cuce ka kai hakuri shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba abinda afuwa ga mai ikon ramuwa take kara mashi sai daukaka ni da wannan hadisin ne nake fahimtar yan siyasan mu ba su fahimci wani sirrin ci gaba a harkar siyasa ba bita da kulle da suke da ramuwar gayya tana karya to daga sadda wani ya cuce ka lokacin yana saman ka kai gum daga baya ka samu fawa ramawa ka ce a kanka da fashin kwata-kwata kai karamin mutum ne ɗanka ɗifunin sagir kai kuma ɗifunin kabir kawai shi ke nan yara biyu ga yara biyu nan sun taho da babban yaro da ƙaramin yaro honorable ne babban yaro kwakwalwar yara tunanin yara manufar yara da hukikin jiki na manya ai sanda ka samu ikon karama mugunta to a lokacin ya kamata ka ja mata layi group captain usman jibril da aka nada shi gona mala bakar gumi ya fara zuwa ya sama sai aka raba kalla an daure an ban gwamnati yace na zo a yi mana nasiha yace zauna yace nasihar farko radda ka shiga ofis ka ja layi duk abin da ke saman layin nan ba ruwan kare shi ba ruwan kare shi yau da ka shigo mai za a faru kuma ka duba yana cikin gwamnonin da har yau ana tuna su har yau ana tuna su dan da zai iya zuwa wuri za a iya kyada masu ci a je a nemi albarka a wajen shi sai dai baka da kudin mota ka iya farawa da mai ci don kuma kudi na can ka bi su san ka dadala sannan ka samu albarka a can aljama wa laminar tarjihi ko an ce hada biyun ya fi daya can albarka can dala sai ka duba ka gani da wani za a fara duka dai biyun suna da amfani to ka duba wannan shawarar ita mala bakar gumi ya bashi yace daga sadda ka fara tone tone ba za ka yi komai ba na da yake nan kuma ka bude kofar kai ma a tona naka kuma baka isa ba sai an kama ka da laifi mannu isha da hisabu usdi ya dauki wannan shawara yana shiga kawai ya ja layi me ya gabata ba ruwan shi yanzu me yake gaban mu me za a yi me za a gina me za a samar yana cikin mutanen da ake kyautatawa da su ake musu fatar alkhairi da labarai masu faranta rai in ka ji game da su to ya ce abu na biyu kenan kaful aza karka cutar da mutane sannan matsala katul wata yi sai sakin fuska ka saki wanke wa mutane fuska shimfidar fuska ta fi shimfidar tabarma wayannan kashe kashe ka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya raba mutane kamar yadda raban ke zuwa da kaiwa da komowa a cikin alkurani wani lokaci a raba mutane gida biyu haka man kana mu'mina kaman kana fasika la yasawu gida biyu kenan an riga an gama kawai mutum biyu ne am naj'alul ladina amanu wa amilus salihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar muttaqun fujjar afa naj'alul muslimina kal mujrimin kawai kaso biyu ne masu imani da kuma mujrimai to wani wurin araba biyu musulmi da kafiri wani wurin araba uku biyu musulmi biyu ɗaya kafiri wani wurin araba uku ɗaya musulmi biyu kafiri wani wurin araba uku duka musulmi wani lokaci kafirin su ma araba sai akwai kafirin kamar da bakaratai akwai kuma munafukai wanda kafircin su ya zo ne saboda raba kafa da suka rika yi wannan sura ce mai muhimmanci da tilawarta da bitarta da sanin ma'anarta zai amfani mutum kwarai da gaske kuma zai nuna mana cewa ashe dai aikin da muke yi na bautar Allah yana da matsayi a gun Allah don gashi a raba mutane gwargwadon aiki gwargwadon sakamako gwargwadon sakaci da aiki gwargwadon yadda sakamako zai kasa to sai mai fatar Allah ya ba mu albarkacinta ya amfanar da mu da abin da ke ciki sai sura ta gaba suratul hadidi makiyya ko madaniya suratul hadid mala yace ko dai makiyya ko ko madaniya ban saukar da ita a makka ban saukar da ita a madina sabani ne na malamai na tafsiri tun daga da'ira ta sahabbai rasulullahi dan abbas al-imam mujahid su abu qatada da sauran cikin sahabbai da tabi'i kenan wahiya tis'un wa 20 aya tana da ayoyi ne guda 29 wa mawdu'u har ra'isi babban abin da ke karantarwa bayanul imani bayanin imani wanda shine babban jarin bawa i'tiqadan ta wajen kudirin zuci ta wajen kudirin zuci wa qawlan da kuma ta wajen magana akwai magana da mutum zai wa amalan da kuma ta aiki bil amwali wal abdani fi sabilillah wannan aikin da mutum zai yi wanda zai yi shi da dukiya da kuma wanda zai yi shi da gangar jiki kuma a yi su don Allah wa'annan abubuwan su ne imani alaysa qamu bil qalbi wat takawwulu aw at talaffuz bil kalami wa bil lisani wal amalu bil jawarihi bil amwali wal abdani wa fi sabilillahi bil ikhlas in mutun ya hada wannan sai ya samu kwakwaran imani to bismillah بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم لسنا الله نرحمة ميجن كي سبح لله ما في السماوات وما في الأرض سبح لله يا تسبيه الله يا تركك الله واني ما في السماوات والأرض dukkanin halittun da ke sammai da katsai kamawa daga masu rai a masu hankali kamar mutane da aljanu kamawa ya zuwa ga marasa hankali kamar sauran dabbobi da tsuntsaye gama da daskararru waɗanda koran ma ba su da shi ba kuma su da hankalin to dukkaninsu sun yi tasbihi ga Allah ai nazzaha kullu nazzaha nazzahu kullu shay ai komai da komai ya tsarkake Allah in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu Allah ce kai babu ko wata halitta a duniyar nan face tana tasbihi ga Allah sai dai ku ba ko da yaushe bane za ku iya gane tasbihin kuma haka ne mu ba za mu iya gane tasbihin da waɗannan halittu suke yi ba yanzu a gabanka ko a jikinka wani abin nan maballin rigarka yana yana ta tasbihi kai baka sani ba yana tasbihi baka sani walakin la tafkahuna tasbihahu yace wa tasbihu tasbihu Allah ta'ala abinda ake cewa tasbihi shine tsarkake Allah madaukakin sarki i'tiqadan wa qawlan wa amalan shine a kudirin zuci mutum ya tsarkake Allah zuciyarka ta gamsu yace babu kamar Allah a ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkaru ka yadda zuciyarka ta yadda da haka kar ma wani abu ya same ka har zuciyarka ta karkatar da kai cewa za a nemo taimako a wuri ba abin da za ta iya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum da laya haka a jikin dan shi ya sa ma dan shi haka ya rike suna zagayawa ce wannan fa yace ya rasulullah min alwahani mun sa mashi ne wai ta kare shi daga rauni sai yace ba za ta kara maka komai ba sai rauni idan shi ta kare shi daga raunin jiki sai ta layar kuma ta rusa ta raunata imaninka me aka yi kenan to mutum ya zama na itikadi yana tsarkake Allah wa amala wa kaula da kuma magana a cikin maganganun mutum ya zama na yana tsarkake Allah subhanahu ta'ala wa amala da kuma aiki amma la yaliqu bi janibihi subhanahu daga abinda bai dace da bangaren Allah subhanahu ta'ala ba man sabbaha fil ardi daga cikin waɗanda suka yi tasbihi a cikin ƙasa mana daga cikin wanda suka yi wancan aikin akwai masu tasbihin cikin ƙasa walma'i da masu tasbihi na cikin ruwa zahaba wa abba adabihima yayi nisa ya kai makula wajen haɗowa da su abinda yake nufi da wannan ibara shine idan da ya ce sabbaha lillahi man fis samawati wa man fil ardi da ya takaitar da masu tasbihin kenan daga mutane sai aljanu amma da yace ma shi sama da yace waji abima sai malam yazo sai Allah madaukin sarki yazo da ma duna man tagliban lil aksari domin rinjayar da mafi yawa kuma yayi amfani da fi'ili madi a farkon ita surar ko ayar wa kullu shay'in kowane cikin halittun Allah gaba ɗayan su yaf'alu yana aikata wannan tasbihi bi hikmatin da hikimar Allah ala wifqi qada'i gurgudan yadda Allah ya hukunta ko ya tsara cewa wannan halittar ko wannan kwaran ko wannan mutumin yayi wa Allah subhanahu wata'ala tasbihi wanda yace tusabbihu lahu samawati as-sab'u sammai bakwai din nan gaba ɗaya suna wa Allah tasbihi wal ardu kasan nan bakwai duka suna wa Allah tasbihi wa man fihinna da duk wanda ke cikin su suna mar Allah tasbihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu innahu kana haliman ghafura kenan ba ba bukatar dan adam a ce wai bautar shi ake jira Allah ya wani abu da ita baya jira komai ni da kai ne in mun yi zama amfana amma in tafi yake so halittun Allah tirijiyar na wafal fiye da haka gudana ake da su kuma kullum tasbihi suke yi ya ce da umulku samawati wal to wani zai ce wai shi Allah nan da yake so a mai wannan tasbihi wane ne wane ne Allah nan sai ce da umulku samawati wal ard shine wanda yake da mallakar sammai da nasai sammai gaba ɗaya na Allah ne ji girman su ji faɗin su ji abin da suka kunsa jikada jikada jikada ji irin abubuwan da ke ciki to wannan samman na Allah ne wal ard da ƙasa dukkan su nashi ne fa innahu al wahid shi kadai ne abin nan fa in lahu lahu matasrif shi kadai ke da ikon sarrafa su ba ni da kai ko wani kamfani ko wata gwamnati ko ni kangarare ko ni kwararre ko mai imanin ma dai mutum bai da ta cewa yuhuyi shi yake rayar da mutane ta hanyar samar da su da bayan ba su wa yumitu kuma shi yake kashewa bayan ya samar da su so rayu wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai cikakken iko ne akan komai shi komai da ikon shi yake gudana ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ko ganyen bishiya ko ina a duniya ba zai faɗo ba sai Allah ya san shi salace huwa al-awwal Allah nan shine farko bila bidaya qabla kulli shay'in bila bidaya Allah shine farko amma bai da farko suka ce me hikimar kalan wannan zancen an yi da yadda zaka gane shine na farko duk da bai da farko kuma abin da bai da farko dama shine na farko da abin da bai da farko to shine na farko a ce waye farkon gida a nan wanda ya farkon gida a nan to shine gida na farko a nan mai gidan kuma shine mutum na farko da ya zauna a wurin to Allah huwa al-awwal qabla kulli shay'in shi ya sa ba za ka ce ga lokacin da Allah ya samu ba saboda shine mai halitta ita duniyar ba za ta yi ba lalle dole sai akwai wanda ya fito shi Allah shi ya yi ta wal akhir kuma Allah shine na karshe ba'da kulli shay'in bila nihaya bayan komai ya kare ba tare da karshe ba bayan ya nada duniyar yawman nadwi sama'a ka sayyis sijil lil kutub kama bada'ana awwala khalqin nu'idu wa'adana alaina inna kunna fa'ili nan magana ce ta masu abu lafiyarar yau ma na tsuwit sama'a rada za mu naɗa sama yadda ka sai yanzu ka ɗan shiga shago nan kayi siya ya nisa ba ka rafi sun ɗan fankace ta yadda kamar yadda na kakardar yara ai ba zai shiga aljihu ba sai ka kama nan gefen ka ninke biyu ninki biyu sai ka ƙara ninkewa sai ka ƙara ninkewa sai ka ɗan wurga shi nan haka Allah zai wa duniyar gaba ɗaya na tsuwit sama'a ka sayyi sijilin kutub kama ba da ana awwala kalkin tu'idu yadda muka faru halitta haka za mu mayar da ita farkonmu da ba mu ko aka samar da mu aka tara mu a alamu zurra lokacin muna kwayar kwayar zarra a wannan lokacin ne Allah ya rike kiran mu daidai daidai yana ganawa da mu yake to zan halicce ka zan kai ka duniya zan halicce ka a duniya amma sai in ka yarda da cewa ba za ka hada ni da kowa ba ba za ka saba man ba sai mutum ya ce e har shugaban arnan duniya sai da ya da wannan alkawarin in mutum ya ƙi ya musa sai a kawar da shi amma jida muka zo da aka saba ma alkawarin jida aka saba ma alkawarin sannan a wannan lokacin ne tun a lokacin aka haɗo masoya da wanda jininku ya haɗu in aka aje ranka nan kana fuskantar nan duk wanda kuke kallon juna to idan kun zo duniya shine za ku fi shakuwa wanda ka ba baya na bayanka ko dan uwanka ne daga ciki daya amma ba fa dasawa haka Allah ya kaddaro al arwahu junudun mujannada rayuka haka muka hada su tari tari a wuri guda daya wanda suka fuskanci juna sai su soyayya su kaunaci juna wanda suka saba sai kaga ba a shiri sosai daga kawai kai ra'ayin shi bai maka ba ko kuma dai ka kago wani abu ko ba shi ka makale da shi Allah ce kama badana awwal khalqin nu'i wa'adana alaina alƙawari ne muka yi wallahi sai mun yi wannan inna kunna fa'ilina wallahi sai mun aikata wannan kaga bai ce inna sanaf'alu ba bai amfani da fi'ili madi ba kar wani ma ya ce kaza kaza ai fi'ili madi ne yana da zaman muhaddad sai ce inna kunna fa'ili siga ta ismu fa'il wanda yake da sifatun sabitatun mustamirra kenan sai yayi ba wanda ya isa ya hana ba wanda ya isa ya hana ka san ko muka haɗu gaban Allah akwai abubuwan duniyan nan da za ka so ka ji yadda ta kaya ne yanzu muka je lahira ai za ka tambayi wai shi Trump wai wai na ka yi shi ne da ya yi faru za ka so ka ji wai to ya wai ya yi kare da Iran ne ya suka yi Falastinawa da ya ta cutar nan wai ya aka karkare ne a kiyama sai mu tafi na dan zai ta wannan tunanin dan labaran BBC nan akwai wasu point masu kyau da zaka so ka je da ta kaya haka ce wai bankin duniya kasashen duniya ko sun biya su bashin su har ciki har da Najeriya to waye ma na karshe duniyar ta tashi akan shi bari ka dan kira shi ka biya ba su sukan nan riyal 150 da kaza kana zaune Allah ya sa ba kai ka ciwo ba kila ma ka tuntube shi a ce ai yana ta mana hisabi ana ke diddiga wannan rabul bai tsallako ba illa bai na can ya ce duk zai ce abubuwa sun mai tsauri to bari dai ya shigo mu tambaye shi to har irin wannan daga Allah shine karshe bila nihaya ba tare da karshe ba a ce garan da Allah babu shi والظاهر الله كما شيني بياني بالأدلة عليه da wasu dalilai da ke nuni da shi wafi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun wa fi anfusikum afala tubsirun Allah ya ce a cikin ku ma za ka iya gane waye Allah wai ba fa kallo ne yasa mai wancan waka ce wa fi kulli shay'in lahu ayatun a komai a duniyar nan akwai wata alama tadullu ala annahu wahidun dake nuni da cewa Allah ɗaya ne in ka kalli jikinka ka kalli abincin da kake ci falyanzurul insanu ila ta'ani anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqqaqna al-arda shaqqa in manomi ne kaje gonar ka fa da zai baka mamaki ga gauta ka sa akuya da akuyar da ka sa gautan kuma ka sa taru kuma ruwan sama daya yake ba a nan gauta ba a nan taru idan ka zo da yaro ka tsinki gauta ka bashi ya ci yana cewa a ƙara mashi idan tsautsayi ya kai shi ya tsinki tarugu ka nemi mai mashin ku wuce emergency kuya ɗaya ba ruwa ɗaya noma ɗaya mai gonar mutum ɗaya wai daga ina bambancin ya samu asali kawai allah ne to sai ka gano e lallai akwai wani da ke da wannan ikon sai da labar masana yanzu daga baya bayan sun zo sun yi wani tauhidi ya kamata su faɗa suna ta kame kame wai lissafi ya nuna duniya za ta shekara miliyan goma sha biyu ne yanzu kwanan nan ne ta cika miliyan shida muna da sauran lokaci yanzu da ƙurani aka faɗa sai mai celebration ko wani zaɓin bature ne kawai ma nan sai koyi mafi yawa kuma farki ya yi wai yanzu duniya saura shekara miliyan shida amma sai suka yi gaggawa suka ce amma sun lura da wasu abubuwa rabin ƙarshen ba zai kai aukin yawan rabin farko ba an ji warin dabi din mun yadda mu da mu ba mu san dai shekarunta ba dan kodiyo ya rubuta littafi ya same suna muddatud duniya wai ya san yawan shekarun duniya daga annabi a daga halittarta zuwa yau malamai sun kai fata-fata da littafin bai da hujja duk asar ɗin da ya kawo ko dai tabbatattun da ba haka suke nufi ba ko waɗanda suke nufin haka ba su tabbata ba kaga kenan ba ta samawa duniya bai wanda sun sadda za ta kare to Allah a bayyane yake ta wajen dalilin shi in ka kalla rana ka kalla wata ka kalla jikinka ka kalla kaza ka kalla kaza to lallai wallahi wal batin Allah kuma koyayye ne min idrakil hawati ta wajen gaban mu abinda ake ce musu majiyai sune hawati nan ce alhawasu da kan su ne maciyai guda biyar su ne gaban da ake samun ilimi da su na ɗaya akwai ido akwai baki akwai kunni akwai hanci da ake shaƙa da shi sai kuma fatar jiki da ake filin ko shuwar da ita waɗannan gaban biyar su ake ce masu alhawasu da kan maciyai to dukkanin biyar ɗin nan ba za ka iya ganin Allah da su ba don haka saboda me saboda Allah huwa al-batinu a boye yake ba dan ba shi ba a a boye yake saboda majiyai ba sa iya gani shi so da haka za ga wani zai iya fitowa ce maka ana ganin Allah a yanzu a wannan kawai labarin ƙarya ne shi yasa za ga in ka samu wanda ya kware a shimfido karamomin ƙarya in ya zubo ta kana so ka kure sai sanya shamaki ko ya sanya wani dandama ne za ga wani ya fito yake cewa wai wai da waliyai idan suka ga dama kawai sai ga sun tashi sai ga waliyai dubu rana guda sun tashi wani zai je china sikirin din shi ya dan samu matsala ya zo pz wai an ce mashi wai ba a kawo ba kawai ya zuciya da ya haka da kafa kai za ka titin dogon nan zai tsallaka a ce ajiye wanda ya je china ya siya dan china ya takwai takwai takwai ya sa mashi ya sake haka sai ga sha biyu da aminci uku wai shi ne sai wancan mai ba labarin sai ce amma tun da tijjani ya zo duk sai ya hana haka ni kuma ina kusa da waya ta ina ji sai ce to wannan tijjanin mugu ne to ga wanda ya za cire mana subsidy muna ta jan haujin shi to wanda ya za hana wani ya mutashi to ba karan ne ta subsidy ba ma shi aka dallace shi ma zai iya dawowa da shi ko ya ga mace yi mace hudu sau biyu na ce wannan waliyin lalle wannan mutumin mugu ne wato ana dan tashi ana dan tafiye tafiye kawai kamar yanzu kawai sai ka ce ga yanzu haka madina sun fara buɗe baki sai kai ta buɗe sai ka zanka a haramin madina ka ci daɗi malam ka dawo mu sha ruwa ba irin shi ne sai ka dawo kawai sai a ganka da ajuwa ta dabinan madina kana ta ci ana so a yi mamaki sai mu daidai sai a maka ka sha ruwa wai amma duk wancan mutumin da da mugunta da ya zo ya hana wai saboda shi ne katamul auliyai shi kadai zai iya shi kuma gashi ya mutu shi kuma gashi ya mutu ko kuma a ce maka ai ai da da ka saka hannunka a aljihu ka kira sunan wani shehi sai ka turo dala amma daga baya wani wani ya ga wai ana wasa da karama sai ya hana kamar baka je ka rika ma'aikata ce mutane don samun na cefa ne haba wani ai ba wannan zaka hana ba ka dan ja kunnin su ne ka ce a rika yi sau uku a rana eh a dan rika yi sau uku ai ko bankuna na iya takaita a ce to dubu ashirin kullum yawwa to dala ashirin kar a wuce dala ashirin shehu in kai haka kaga sai a ce eh to gaskiya ka karrama shehu ka karrama talakawa amma duk ƙarya ne eh tatsuniya ce in baka da imani kai ma za ka iya ba da ita to Allah shine al-batil wa huwa bi kulli shay'in alim Allah masani ne ga dukkan komai komai da ka gani sani na duniyar nan Allah madaukakin sarki yana sane da shi sai naga saboda yanayin lokaci sai mu dakata nan sai mu tashi gobe a aya ta hudu abin da yake daidai Allah ba lada fuskun da ke ci Allah shi yafi subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam na'am tambaya zan yi na inda aka yi baki na raba mutane sun na matakai na aljanna eh tambaya ta shi ne yaya wannan hasan ba a danganta shi da ayar da ta yi magana wannan ma'ana ma